شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤكذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فحمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فسخرنا مع داود الجبال والسفينة والطير وكنا فاعلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالسفر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai kira da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugaba jagaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau sha bakwai ga watan Ramadan, hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu, wanda ya zo daidai da takwas a ga watan hudu miladiya a dubu biyu da ashirin da uku. A za mu ci gaba da tafsirin Ƙur'ani da yardar Allah daga inda muka tsaya. A za mu tashi wa insha Allah inda Allah tabaraka ta'ala yake cewa fa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abana'akum wa yastahiyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim wato Allah tabaraka ta'ala yake cewa wadhkuru kutina idh najaynakum yayin da muka tsiratar da ku ai muka tsiratar da iyayenku min ali fir'auna daga fir'auna da mutanensa ya sumunakum su al'azab suna ɗanɗana muku munanan azaba har a shaddal azab mato mafi tsananin azaba zabbihu na abana'akum suna yayyanka abana'akum ‘ya'yayenku wato su kakkashe su wanda aka haifa wa yasta hayuna nisa'akum kuma suna wanzar da mateku ma'ana mata aya mata da aka haifa su sai a wasu Allah ya ce wa fi zalikum a wannan jarrabawa wannan azaba da fir'auna yi muku da shi da mutanensa bala'un min rabbikum azim wato akwai jarrabawa daga ubangijinku wato jarrabawa kuma mai girma a wato wannan aya in mun ce fir'auna shi fir'auna shi ake kira wato Mus'ab wato asalin sunansa Walid dan Mus'ab dan Rayyan a in an ce Fir'auna wato sunan duk sarkin da ya hawo mulki a Misra a wancan lokacin duk wanda ya hawo mulki a Misra a wancan lokacin sunansa Fir'auna kamar yadda wato a ƙasar Farisa duk wanda ya hawo mulki sunansa Kisra sannan haka yake a ƙasar Rum duk wanda ya hau mulki sunansa Herakala ko kuma a ce Kaisara. To, sunan wato duk wanda ya hau mulki ne, shi sa za ka ji har yanzu ana cewa wannan fir'aunan wanda ya rayu da annabi Musa ne, akwai kuma wasu fir'aunonin waɗanda yanzu haka wasu ma gawakin su yana nan wanda su kuma ba da annabi Musa suka rayu ba an gane to wannan shine saboda haka in ka ji Fir'auna wato sunan duk basarakin da ya hau ne to amma asalin sunansa na yanka shine wato Walid dan Mus'ab dan Rayyan to wannan ya mulki Misra ya yi wani mulki wanda Allah ya bashi dama wanda ya kamata ya bi Allah ya bauta wa Allah tun da Allah ya aiko masa da manzo, ko manzon a gidansa ya tashi, tun dai Ƙur'ani zai ba mu labarin komai, saboda haka dai wannan dai shi ne fir'auna. Allah yake cewa yana gana musu azaba. Akwai dalilin wannan azaba, wato dalilin da ya sa yake musu azaba shi ne wato ya yi mafarki ne, ya kwanta sai mafarki, wuta ta taso. daga Kudus ta zo ta Misra ta ƙona ƙibɗawa gaba ɗaya danginsa kenan. Yayin da kuma ba ta taɓa bani Isra'ila ba, sai kira bokayensa ya ce musu lalle lalle a masa bincike me fasarar wannan mafarki. Sai aka ce masa lalle wato wani abin aifa ne za a aifa a wannan bani Isra'ila zai zo zai kawo ƙarshen mulkinka. Ya ce haka, aka ce masa haka ne shi to ai ba a isa ba. to nan ya ɗauki wasu matakai munana na duk mace da take da ciki ana aje mata mai gadi wanda zai kula da ita ha zuwa lokacin haihuwarta da ta haifi ɗa wanda yake wato namiji to yanka shi za a yi in kuma mace ne to sai a batta to an yanka jirajirai da yawan gaske wasu malamai sun ce sun kai jirinjiri ya kai dubu ɗari shida aka yanka duk ana neman annabi Musa Allah ke Allah ke to haka ya ta neman annabi Musa kusan sai da ya zama to da ke dama shi fir'auna da shi da mutanensa yadda suka ɗauki bani Isra'ila su inda kana dangin fir'auna ba ka aikin komai duk aikin wahala ba za ka yi ba su bani Isra'ila su ne bayi su ne in noma za a je a yi su ne, in gine-gine za a yi su ne, duk wani aikin bauta su suke, in bar ruwa za a yi wa gonakai duk aikin da ya wahala wanda ka sani ɗan adam yana yi to su suke. Amma fir'auna da shi da danginsa da mutanen masu sarauta su sarakai ne ba sa aikin komai. To ana ta yanka jirajirai tsofin bani Isra'ila kuma kowa ajalin sai zo sai ya mutu. wataran ‘yan majalisar fir'auna suka ce musu to, kaga baya mutanen nan muna ta yanka ‘ya'yansu mazaje, sannan tsofinsu kuma sai mutuwa suke ta yi, ba ka gani bautar da su da muke yi gaba nan za mu rasa suwa za mu bautar, suwa za mu wahalar tunda mun yanka yaran, mata za su iya aiki ne. Saboda haka ina ga duk yadda za a yi, ‘yan majalisa suna gaya masa a canja dabara. sai dai in ya zama wannan shekaran za a yanka wannan shekaran ko ba za a yanka ba shi ke ya ce to shi ke ya yaji da wannan shawari sai aka dawo duk wannan shekaran za a yanka duk wanda aka haifa namiji za a yanka shi to wata shekara ta zo ta kuma to ba za a yanka ba to shi ke aka zo shekarar da ba za a yanka ba sai aka haifi annabi haruna dama babansu ɗaya mamansu ɗaya shi da annabi musa shikenan aka haife shi shi shekarar da ba za a yanka ba shekarar ta zago wanda za a yi yankan kuma sai aka haifi annabi Musa to dai duka dai Qur'ani zai ba mu duka yadda abin yake a wannan na abu ne saboda mu dauki yadda yadda abin ya taso to haka haka abin yayi to sai zama Allah Qur'ani yana cewa yasumuna kun su al'azab suna dandana muku mummunan azab yana daga ciki suna kakkashe ƴaƴanku maza suna wanzar da mata a saboda dai abin da aka gaya musu wanda na gaya muku nan wa fi zalikum bala'un Allah yake cewa a cikin wannan akwai bala'i akwai jarrabawa daga ubangijin ku wato mai girma na
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون
na wa iz faraqna bikum al-bahara fa anjaynakum wa agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun wato qur'ani ne yana da guninta kaga isa ce ba za a baka to amma sai aka dauko can karshen ta wa iz najaynakum mun tsiratar da ku daga fir'auna da mutanensa kaga wannan karshen ma labari ne karshen ma labari ne ma'ana maimakon a dauko daga farkon aihuwan annabi Musa ɗin da tasowansa, to ina sai aka fara labarin daga matan ƙarshe, wannan gunincin ƙur'ani ke. Gunincin ƙur'ani ke, to haka haka abin yake, saboda haka Allah yake cewa, Tunan bala'un min rabbikun azim wasu suna fassara bala'i ɗin da wato ni'ima. Ni'ima ɗin shine tseratar da ku da aka yi, ai ni'ima ce, to wannan ma bala'i ne. Sannan kuma larabawa mu ne yanzu hausa da an ce bala'i to bala'i amma su laraba akwai bala'an hasana ni'ima ma ana ce mata bala'i an gane za a samu aihuwa ɗanka ka haihu ma'ana an samu ƙaruwa kenan to ji na ji bala'in da ya same ka to Allah raya a gane wato ni'ima ce kuma an kira ta bala'i kuma sunanta ne ma'ana kalman bala'u yana da fassara guda biyu yana iya ɗaukar ni'ima yana iya ɗaukar kuma jarrabawan da muke wanda muka sani wanda muke kira bala'i din to wannan shine Allah yake cewa waskuru kutina iz yayin da faraqana faraqana wato muka keta bi kumul bahara muka keta muku kogi fa anjena kun muka tsiratar da ku daga nitsewa wa agaraqana ala fir'auna muka nitsar da mutanen fir'auna kuma wa antum tanzurun kuna kallo akai wannan abun a gaban ku akai annabi Musa wato shi Fir'auna bayan an haifi annabi wato annabi Musa wanda take gadin annabi Musa wato take gadin mahaifiyar wato annabi Musa da ta ga namiji ne sai ta tashi za ta kai ta je ta faɗa a zuwa yanka ta tashi ta fara tafiya sai ta ga idonta ya bar kallo ta ga duk abuwa wato hannayenta sun haɗe kamar da sun haɗe. Ha! Sai ta fasa tafiya ɗin sai ta juyo. Ha, sai ta ga ta dawo normal. Ta ƙara juya za ta fi wajen fir'aun zai ta faɗa. Ta sake gani gaba ɗaya ta zama matsala. Shi kenan sai ta sake juyo wata ce to akwai matsala. Sai ta haƙura. Ba kuma ta haƙura don Allah ba kawai ba yadda za ta yi. Ta ga jiwa a faɗa ɗin akwai bala'i a ciki. shi kenan sai zanto dai ita ba ta je ta faɗi ga abin da aka haifa ba ita kuma wannan wanda ta haifi yaro annabi Musa tana ta tunani to yanzu ya zan yi da shi ya zan yi da shi Allah ya ce kawai ki shayar da shi ba ko amma idan kin ji tsoro kada a zo a yanka shi a to a ki kera ki sa a miki akwati sai ki sa shi a akwati ki jefa a ruwa shikenan kuma hakan ta yi ta sa aka mata akwati shikenan ta ɗauki annabi Musa ta sa shi a cikin akwatin ta rufe ta kawo bakin ruwa ta aji shikenan ruwa kuma ya ja shi ruwa yana tafiya da shi yana tafiya da shi har har har har har wato wato gidan fir'auna ta bayan gidan masu kamun kifi sun fito sai suka ga wani akwati kace abin mamaki musha musha wato mu yana nufin kogi ne sha kuma yana buƙatar yana nufin wato bishiyoyi wato akwatin da ya zo sai ruwa ɗin sai wasu bishiyoyi suka ɗan tsare akwatin sai zanto ba yadda za a yi wuce yana nan a nan bayan gidan fir'auna haka sai ya tsaya ya zai ce musha musha ma'ana ga wani ga cikin abu gashi na a cikin kogi kogin yana da fiye sannan kuma bishiyoyi sun tare shikenan suka zo suka ga akwati sai suka bude suna bude suka ga yaro yaro eh namiji kuma namiji sai suka dauka sai gidan fir'auna kaji aka ce fir'auna to ga abin da aka samu yace ina namiji ne eh ai na aka same shi aka ce anan bayan gidanka yace a kashe shi kawai tunda ba mu san daga ina fito ba matarsa ta ga yaron ta ce a wannan kar mu kashe shi ma ka gani da kai ba mu taɓa haihuwa mu riƙe shi ya zama ɗanmu ƙurratu ainihin liwalak ai wannan sanyi idaniya ne sanyi idaniyanka ne kai ma sai ce a sanyin idaniyanki dai in kuma kin gana bar shi saboda ke ne ana nan to di Allah ya nuna wa fir'auna ɗan nan da kake nema a sandiyansa ka yayyanka jirajirai sama da dubu ɗari shida za mu kawo shi saboda ikonmu ya rayu a gidanka ka ci yadda shi ka shayar da shi ya rayu a gidanka kuma ya zama sanadiyan tafiyar mulkin naka saboda isa irin na Allah ka san shi Allah in yi da abba mai hana shi duk kuda ka iya ƙoƙarinka kana kallon abun sai ya wakana ba yadda ka iya to haka aka yi ya zo da ke shi Allah Allah ne da aka zo aka ce to ta ce to a bashi to dole shi sai aka bashi sai ya zamto to jinjiri ne dole za a nemi nono wanda zai sha aka bashi dukkan nono ya ce shi ba zai kama ba akai akai shi kenan akwai addansa tana gidan dama tana ayyukan bauta ya ce ni in nuna muku mana wata mahaifiya ina gani in dai an haɗa su zai karɓi nonon shi kenan ta ce aka ce to kije ki nemo wace ce ya zo ta kira mahaifiyar ta ta ce zo mu ci suka zo shi kenan sai ya karɓi nonon sai aka a ya karɓa ya karɓa shi kenan aka yi farin ciki sai aka ce to yanzu ki koma da wannan ɗa wajen ki can ki dinga shayar da shi kuma duk wata za a dinga biyan ki salari ga abinci kuma da waya aka haɗa mata wani ta irin na Allah aka ɗanta ne ba tana shayar da shi kuma ana biyanta ta gama shayar da shi aka yaye shi aka dawo da shi gidan fir'auna anan ya girma ya girma sai da ya kai shekara talatin wata rana sai wato wani bagifte da kuma wani bani isra'ila haka fada ya haɗa su shi bagifte ya ji hawar wancan ya dinga zaluntarsa ya dinga zaluntarsa annabi musa da ya raba su da ya raba su shi bagifte ya ƙi rabuwa annabi musa sai ya kai masa mari yana ma da sai ya mutu bagifte sai ya mutu a wajen da suka rufe maganan waye kisa aka nema aka rasa waye kisa aka nema aka rasa shikenan ana nan sai washe gari sai annabi sai ga wannan ba isra'ila din dan uwansa wanda danginsa ne kuma yana faɗa da wuri sai ce kai fa baka da hankali ba jiya ka ga fa abin da ya faru ba kawai to nan sai ya fallasa magana wato ni ma yau za ka kashe ni ya tsorita ne kar a masa mari ɗaya da tafi lahira irin wato ni ma yau za ka kashe ni kamar yadda ka kashe wani jiya sai aka ca shi wannan dama shi ne ya kashe dama shi ya kashe mutumin nan na jiya to dan gwamnati za ka kashe shi ka zauna lafiya kamar yanzu ne ba a ce ka kashe soja Allah ba zaman lafiya to shikenan maza maza labari ya kai fir'auna aure ce to maza ana kiran mitin a zo a yi mitin maza aka zo aka yi mitin ya ce to wannan da kuka ga ya tashi a gidana kamar ɗana kuma ɗana ba ne ba kuma tun yana yaro nake so a kashe shi iyali na taki ya tashi ya girma lokacin yaye wata rana yana zaune akan cinya na na ce mata wannan yaron ne yadda yake kallo na ina ga ba kallon soyayya tsakanin da shi yaro karami amma in yi wani kalle ya hira ji wani abu a jikina wata ce da yaro ne da yaro ne da karka biya masa ya ce wallahi ba yaro bane ya ce bari ki ga wani abu yanzu a kawo masa dibino ja a kawo masa garwashi mu wanne zai dauka ya ce a gabana aka kawo wa yaron nan garwashi da abuna ha ya tafi zai ɗauki dibino sai mala'ika jibril ya buge hannun sai ya ɗauki garwashi ya sa bakinsa da ya shi sa yake cewa wahal ugudu ta millisa ne suka hukuri wato sai zamto yana da gura-gura akan harshensa saboda tun yana yaro ya ɗauki garwashi ya sa a bakinsa to da yasa sai uwar ta ɗauki ta ce ka gani ai na ce maka yaro ne yaro ne zaka ce zaka ce babba ne yaro ne yanzu babba ya sa garwashi a bakinsa ta ɗauke shi yana kuka shikenan suka suka shikenan dai ya haƙura dole to ana da ce to tun daga nan ni wata ran muna zaune fa yana kan cinya na ya jage muna ni yaro nan dama tun yana karami take takensa na ga ba abu nan bane yanzu ku duk gari na kun yadda ni Allah ne kuna bauta mini kun taba gani yazo ya duka yana yana bauta mini yace to wannan abubuwa ne waɗanda yanzu to kun ga abin da yi saboda ya kuka gani kace a to kawai a nemo shi a san hukuncin da za a masa tunda ya kashe to kafin nan Allah kuma ya yi izini ga annabi Musa nan sai ya tafi sannan ya tafi can wajen mutanen madena a yaje shi ya samu wasu mata ana shayar da wato dabbobi to in mun biya kisa dai ba za mu karatu ba to shine saboda haka za mu da insha Allah to shine Allah yake cewa wa idh faraqna bikum al-bahra wato ku tuna yayin da muka keta muku kogi eh anjena kun muka tsiratar da ku min al-garqi daga wato nitsewa to aga raqana ala fir'auna kuna kallo muka dulmu yadda mutanen fir'auna da shi fir'auna wa antum tanzurun a gaban idon ku akai wannan wa iz wa'adna Musa
wa iz wa'adna Musa arba'ina laylatan thumma attakhadhtum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun
وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم الإجل من بعده وأنتم ظالمون الله يقول وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة duka fassarorin ayoyin ba za su yi ba sai an hada da abin da shi ne to bayan ya taho ya zo shi bakin rijiya sai zama ya samu su mata su ba su da ƙarfi saboda haka rijiyar dole sai an samu mazaje guda arba'in suke ɗaga marfin rijiya sannan a shayar da dabbobi in aka shayar sannan a mayar a rufe to akwai su 'yan mata su kuma ba su da wanda zai taimaka ya ɗaga musu marfin rijiya saboda haka da an shayar sai a rufe suna shayar da dabbobin su da ruwan da ya ɗan zama ya ya zuzuba haka a ƙasa shikenan ya kira su ya ce yaya ku ban kun shayar da dabbobin naku ba ce wallahi mu ai wato babanmu tsoho ne sannan kuma ba mu da yadda za mu yi amma mukan bari idan sun gama shayar da dabbobinsu mu kuma ruwan da ya dan zuzzube a ƙasan da shi za mu shayar da dabbobinmu sai mu kora mu tafi gida shi kenan sai ce to ba komai ku bari su gama suka gama su rufe rijiya sai ya zo da ke ƙarfin annabta ya zo ya kama marfin rijiya da hannunsa ya kawar ha mata su ga abin mamaki shikenan ya tayar musu dabbobinsu mata sai suka koma gida su biyu suna mamaki suka je suka samu babansu ce baba mun ga wani mutum mai ban mamaki kaji kaji kaji kaji abin da ya faru amma mu kan da za a biye muna wannan a kira shi ya zo in ya yadda ya zama yana mana aiki a gidan nan dan mutum ne amintacce mai gaskiya sai ce to kuma zai ku je ku kare tafi aje a kira shi yake na aka zo aka kirawo shi baban mu yana kiran ka don ya saka maka irin wannan aikin da kai mana sai ce a ni na idan Allah ne bana bukatar a saka mini to ya ce dai ka zo ka sai ce to shikenan shikenan sai ya bi su ya bi ta tana gaba ma sai zama iska yana daga zanin ta sai ce ta dawo baya ta dinga nuna masa hanyar daga baya nan za a yi nan za a yi shikenan haka suka dawo gida suka zo shikenan baban ya shi ma dama annabi shikenan suka gaisa lafiya lafiya sai tsayar ta ce ya ya abata taziru ya babana wannan a ɗauke shi aiki kar ya tafi kar ya zama da gaisa an yi ban kwana tafi a ɗauke shi aiki to shi baban sai ya fahimci cewa lalle wannan tana son wannan bawan Allah sai ce to yanzu abin da za a yi in ka yadda ka yi mana kiwo mana na shekaru takwas ko kuma goma ya zama sadaki na wannan ɗaya daga cikin ‘ya'yan na wannan in aura maka ita sai ce to ba komai to ana haka ya karɓi kiwo a wannan gida yana ta yi yana ta yi wannan kuma sunnar annabawa ne kiwo yawanci kuma wannan Allah zai ba su shugabanci har a cikin malamai ya sun kiwo wato Allah ya fara haɗa ka da dabbobi ka tuba ma tukuna sannan a zo haɗa ka da ɗan adam eh to duk sunan annabawa ne yawanci sun kiwon dabbobi ikon Allah kenan shikenan ana nan ya gama wannan shekaru a takwas ɗin ko goma shikenan ya zama an aura masa ita wannan baiwar Allah bayan an ɗaura masa shekara shekarunsa ya kusa cika arba'in kenan dama ya bar can shekara talatin nan ya zo ya kusa tabta arba'in to nan sai ce wato shi wannan annabi ce ba lalle lalle zan koma gida in je in ga mutanen gida ya suke ciki kuma ina so zan tafi da iyali na ce ba ku to nan ya taho yana cikin jeji sun zo jeji sai ga ruwan sama ruwa kamar da bakin kwariya gari ya duhu kuma ikon Allah sai matar ta sa kuma ga naƙuda ya tashi mata na aihuwa abubuwa suka haɗu ya tsaya yana ya zura ikon Allah yaya Allah zai yi shi ke can sai ya hango wuta a nasa ya hango wuta can akan dutse sai ce iyalin nasa to yanzu ki zauna a nan wajen bari in je ni wajen wancan wuta duk yadda aka yi aka samu wuta akwai wanda ya hura ta to da aka bari in je in gani me yake faru yana zuwa Allah ya ce masa ni ne Allah saboda haka zan aike ka zuwa wajen fir'auna je ka ce masa kai manzo ne ni na aiko ka ya ji tsoron Allah ya bauta Allah shi ba Allah ba annabi Musa ya ce Allah kana kashe wani daga cikinsu Allah ya ce ai na sani ba ko ya ce Allah to wa aki haruna wa afsuhu minni lisana Allah to a taimaka a wannan manzanci ina dan uwana Haruna shi ma ya zama manzo an ce a dan uwa ba dan uwan da ya nema wa dan uwansa alfarma a duniya irin annabi Musa a a baka manzanci abu mafi tsada sannan ka ce dan uwanka ma a bashi manzanci shi Allah ya ce ba komai na bashi shikenan Allah ya zanto shikenan shi to shikenan Allah ce ga nan sanda a hannunka amma ta ka bemi ne ka musa me ne a hannun na ka ce sanda ita jefar da ita ita jefar da ita ita zama macijiya annabi musa zai juya shi a karka da su kama ta za ta koma sanda kenan ya kama ta ta koma sanda ita sanya hannunka a cikin a hamatanka ya sanya ya fitar sai hannun ya tinka haske kamar wata sai Allah ya ce to me da shi da ya mayar ya yi turo shi kan sai hannun ya dawo yadda yake sai ce to wa'annan mu'ujizozi ne na baka ka tafi wajen fir'auna yake nan da ya zo wajen fir'auna to daga nan dai sai tarihi ya aje ma matar ka aka ci gaba ka san shi Allah Allah ne shi kenan aka taho ya zo wajen fir'auna samu ya zo samu Haruna dan uwansa annabi Haruna ya ce masa to Allah ya ba mu manzanci ya ce mu je wajen fir'auna mu je mu ce masa mu manzanni ne daga Allah ya ji tsoron Allah ya bauta Allah da ya halice shi suka zo su kofar gidan Fir'auna malamai sun ce sun yi sata tuka kofar gidan su samu daman ganin Fir'auna ma ba saboda mulki wannan dai aka ce to akwai wasu baki ba sun jima saboda haka ana so sun matsa cewa za su zo wajenka mun tambaye su wani saƙo ne sun ce lalle lalle suna so su yi ido hudu da kai ido biyu da kai ne maza suna fata ci to ba ku ba shigo da su suka shigo annabi Musa yace to ni da dan uwana manzannin Allah ne zuwa gare ka ka ji tsoron Allah ka bautawa Allah guda ɗaya kai ba Allah ba sai ce to kai kan wai ba a nan ne muka rene ka, muka sha wahalanka, ƙarshe kuma wa fa'alta fa'alta kallati fa'alta ka zo ka mana aika aika ka kashe mana ka gudu sannan kuma yanzu zaka dawo wai manzo in ka zo mu yafe maka ne sai mu yi duba mu gani in akwai yiwuwar a yafe maka sai a yafe maka in kuma akwai yiwuwar mu ɗauki mataki sai mu ɗauki mataki a kanka wani kuma manzanci kuma sai ce da gaske manzo ne ni Allah ne ya aiko ni sai ce ka bar wannan magana to nan dai suka tafafatawa wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa to nan manzanci ya fara Fir'auna ya ce kaza Annabi Musa ya ce kaza aka nuna masa mu'ujizozi ko zai yadda to duka dai abun ina ina bai yadda ba a yi wannan a yi wannan to fir'auna ya samu wata damar da duk sarakunan duniya ba wanda ya taɓa samu ya shekara ɗari hudu shekara ɗari hudu nan ko ciwon kai bai taɓa yi ba ba tari ko ciwon ciki bai taɓa yin wani larura ba rashin lafiya ɗari hudu shekara ɗari hudu kullum kuma irin kai yanzu a ce an zubo maka karyawa sai a ɗauko cinyan kaza a ɗaura a kai to shi raƙumi ake ɗaukowa a ɗaura a kai kuma Allah ya ta da shi duk yake cinyawa raƙumi ba wannan fa karyawa ne kawai da safe kaga ba a san da rana me yake ci ba bala tana da daddare To kuma ikon Allah a wannan cin abincin nasa kullum wato raƙumi ɗin sai ya kwan arba'in bai je kan shadda ba. Ka san shi Allah Allah ne. To ka san wani abu ma dole in yayi yawa kai tsammani ko kai Allah ɗin ne ma. To daɗin ya yawa mana. Ba ciyo, ba kashi, ba damuwa, wanda ka ce a kashe za a kashe shi. Wanda ka ce ya rayu zai rayu ba shi kenan ba. Dole ka yi tunanin ko kai Allah ne ma. komai yadda yake so haka yake. To abu yayi yawa tsakaninsa da annabi, annabi Musa, da shi kenan rannan sai ce to mun ka dame mu da sanda kullum ka sake ta zama maciji. Ina ga mu ma yanzu zamu zo a zo a samu sanduna din nan a sassake su zama macijin nan. Mu ga dai yadda za a kure. Annabi Musa ce ba komai ni a shirye nake. in dai ka shirya ne fir'auna ya ce to ka bani lokaci yasa aka kira masa manyi manyan matsafa manyi manyan matsafa aka kira wasu suka su aka nemo su har da kasashen waje ma haka aka nemo su suka su yace to akwai wani guda ɗaya ya takura ni ya hana ni saka shi nake so kuma maganin sa maciji wato sandarsa yake sirgewa har da zama maciji to ina so kuma ku san yadda za a yi a samu sanjuna a sassake su zama maciji wannan abin da a bar min gori a kasa suka ce to yanzu in har hakan ya faru mu me matsayin mu ana wani mukami za ka ba mu me sakamakon mu ya ji Allah na ku ku ne manya-manyan 'yan fada ministoci na mukarrabin makusanta sosai. Saboda haka manya-manyan mukamai za a ba suka ce to in dai wannan ne to karka ji kuma an gama an gama da shi kuma aka zo ya tambaya annabi Musa to wani rana za a saka annabi Musa ta akwai ranar sallah ga ta nan ta kusa da zuwa akwai wani biki da suke duk shekara kowa ya halarci wannan wajen wanda aka ce ganin yau zina a ranar sallah a zo a ranar sai a yi abu nan duk kowa ya halarta ga kan ga 'yan masarauta gani ga bani isra'ila ga kowa ran sallah kowa an shigo cikin gari fir'auna ya ce shi kenan ba ku aka zo saharatu suka zo ma matsafa na fir'auna suka zo su annabi musa ya zo da mutanen ya zo da annabi haruna aka zo aka tsaya annabi musa yake cewa to ku za ku fara ko ni zan fara ka ce a ka fara ce a ku fara shikenan suka ce to shikenan shikenan suka fara wannan ya saki sandarsa ta zama macijiya wannan ta saki saki ta zama macijiya haka ne haka ne wajajen duk ya cika da macizai kun gama suka ce mu kun gama suka ce mu kuma wajen ba ga fir'auna ga ‘yan fada ga kowa an haɗu. A gaban jama'a dubbai an haɗu. To shi kenan, an gama ci an gama sai sake sandarsa. Tarka kuma sanarwa in ji Allah. Shi kenan take sandarsa ta zama wata ƙatuwar macijiya. Sai ta dinga har haɗiye wa'innan macizai. wanda suke wannan fili ta dinga har haɗiye su ta gama haɗiye su fir'auna yana kallo ta gama har haɗiye su gaba ɗaya ya ta yi kan fir'auna alayhi musa sai haka sai ya caɓe sandarsa ita kuma fir'auna dai aka yi gida da shi da gudu su kuma saharatu saharatu suka faɗi suka yi sujjana suka ce su sun yi imani da Allah sun yi imani da Allah Fir'auna ya ce, Ha, amantun lahu kamar an adan lakum ha, ba ku nemi izini na ba za ku yi imani da shi? Ai, sai ku ce min to yalla bai fa mun ga abun da ya wuce hankalinmu, muna buƙatan a mana izini mu yi imani da shi, in na ga dama yana muku izini. Ka ce, A, mu wallahi mun yi imani da shi, wannan irin shekarun nasa nan, wane shekaransa kaza yana tsafi, wane shekaransa kaza yana tsafi, wani shekararsa kaza yaushe wannan yaushe aka haife shi wannan yara bai wuce arba'in ba shine zai zo da wani abun da ya fi ƙarfin sanin mu a wannan abu ne daga Allah kun yi imani aure ce in ku kun yi imani zan yi magani da wakati an na aidiyar min kila wani saliban da ita zan sa a yayyanki hannayenku bisa saɓanin an wato an yanke hannun dama sai a yanke kafan hagu sannan in sa a tsire ku a wulaƙanta ku tunda za ku zo ku kunyatar da ni ina gama kaman kun haɗa baki da annabi Musa ne cewa ku za ku yi ƙanana shi yayi babba kun yi haka ne don kunyatar da ni saboda ka zan yi maganin ku nan dai Fir'auna yana koma gida ya kira majalisa yake to yanzu ya za wa'annan mutane ba su ta kara sun karya ba amma sun tada mana hankali maza a san yadda za a ce kawai abinda za mu yi muje tun da mun fi su ga mulki ga mu je mu auka musu kawai mu kashe su a wannan daren Allah ya wa nai Musa izini cewa maza maza ka fita da mutanenka maza ka fita da mutanenka sun shigo Misra a zamanin wato annabi Yusuf annabi Yaqub ya ɗauko zuriyarsa su saba'in suka shigo Misra amma ran da annabi Musa, shi annabi Musa jikan annabi Yusuf ne. An gane, ran da annabi wato Musa zai fita da wato bani Isra'ila daga wato Misra za su tafi bisa umarnin Allah a lokacin sun kai mutum dubu saba'in. Ka duba hayayyafa, hayayyafa, hayayyafa, hayayyafa. Kuma a hakan ana yayyanka ‘ya'yan ba. kaga da ba a yi yanka ba da sai Allah sun yayi wansu to shine mazan mazan Allah Musa ya sanare ce to kowa kowa ya tattaro mu cikin daren nan zamu fita maza suka tattara suka fita ha aka je aka samu Fir'auna aka ce mutanen nan fa ka ce garin Allah ya waye a kamo su a kakkashe su ayi waye ayi waye to yanzu za sun tattara sun bagare za su fita Fir'auna ya ce, In ji waye, maza a ce babba da yaro ba wanda aka masa afuwa a wannan gari, to a fito. Azan shi Allah Allah ne, Allah Allah shi kenan ba afuwa kowa babba da ƙarami to a fito. Shi kenan suka taho, da ko sun kai miliyan shida ne suka fito. Suna da yawa suka fito. shikenan suka biyo rundunar annabi Musa suka biyo su ai can annabi Musa da mutanensa da suka jiyo suka ga Fir'auna da mutanensa da na annabi Musa suka ce inna la mudrakun za su fa za su farske mu fa annabi Musa ya ce kalla inna ma rabbi sai hadi ba zai yi ba ina tare da ubangiji aka zo suna tahowa suna tahowa su mutanen bani isra'ila sun zo sai ga ruwa ruwa ba kwale-kwale ba yadda za a yi a hau ruwa kuma ba zai yi ba ga kuma fir'auna yana taho wato gaba halaka baya halaka wata annabi Musa yanzu ya zamu yi annabi Musa ya ce Allah muna neman agaji Allah ya ce to bugi wannan kogi da sandanka shikenan ya ɗauki sandarsa ya bugi wato wannan kogi za mu iso ayoyin duk suna gaba saboda dai a fahimci yadda abin ya bayyana da ke shi qur'ani yadda yake ba da labarin sai abin amma yanzu haka za a yi saukin fahimtar abin idan aka yi wannan abin to shikenan ya buga kogin ko ya kula shi ya ƙara ya buga kogin ko ya ga kuma mutanen fir'auna na tahowa sai shi Allah bi jahi Muhammad Allah saboda annabi Muhammad sai ya bugi wannan take sai kofofi guda goma sha biyu suka ke ci a cikin wato wannan koyi ya ce wa mutanensa maza a shiga maza a shiga kenan hanya ce ko damshi babu ballanta na laka ko wani abu hanya ce kawai ta buɗe guda goma sha biyu to take kowane dangi sun san hanyar su dama shi kenan maza suka bi suka bi mutanen fir'auna suka hango ha mutanen da za mu ritsa a bakin ruwa kuma gashi nan sun bi sun bi ruwa shikenan suka bi sun gama fita mutanen fir'auna kuma sun fara shigowa ruwa dama da ya zo da ya ga ruwan ya kece sai wani irin bafadin nashi nan mai zugawa ya ce ka ga ruwan ma ya san Allah ya ga ka zo ka ha ya kece ya ce a a akwai matsala ya tsaya ya yi ai ya sani ya sani ya sani ba Allah bane shi ya sani kafirci ne da gangan kawai shikenan yayin shuru kaman dai ba zai abu nan ba to ya san dai ruwan ba shi yake ce ba kawai shikenan ne yace to muje muje muje muje shikenan maza aka shiga wala Allah ya sa mala'iku a gaba suna tarewa kar a yi kar a fita daga ruwan baya kuma Allah ya sa mala'iku suna korowa a shigo gaba daya a shigo gaba daya an san Allah Allah yana tsakiyan cewa shi Allah ne ko tara sai Allah ya aiko Jibril yace ka je ka tambayi Fir'auna ka ce masa in shine yake da bawa yayi wa bawan nan komai duk gata ya yi wannan bawan, amma bawan kuma sai ya butulce masa, ya kafurce masa. Dala idan yana so ya rama, ya zai da wannan bawa. Sai ta banda in kashi cikin kogi, in nitsar da shi, in ɗaga shi, in sake nitsar da shi haka haya mutu. Daga ta ya yanke wa kansa hukunci. To haka aka yi, sai da aka bari duk an gama shigowa na gaba kuma ba ko wanda ya fita Allah ya ce muka ce ruwan ka haɗe kawai shikenan sai ruwa sai ya haɗe shikenan to nan aka gama da fir'auna banu isra'ila kuma sun haura suna kallo abun a gaban idonsa shine yanzu kurare da wa'antum tanzurun kuna kallo abun da muka yi bayan sun haura ne Musa ya tabbatar Fir'auna yanzu kan ya halaka ba shi ba mutanen to shine sai yanzu wannan ayar Allah yake cewa tabaraka wa ta'ala yake cewa wa iz wa'adna Musa 40 layla wato yayin da muka yi alkawari da annabi Musa wato bayan an riga an haura sai annabi Musa ya ce to ya Allah tunda yanzu kan maganar Fir'auna ta kare to ka ba mu littafi man wanda zamu bauta maka wato littafin ya mana direction din ya zamu bi ka littafin kuma ya zama akwai halal da haram da kai aikar ayi wato ƙarya a dinga gaskiya sai Allah ya ce to in kana son haka kai azumi kwana 40 annabi Musa ya ce to me azumi kwana 30 sai ya aswaki saboda bakinsa ya yi wari sai ya aswaki da ya aswaki sai Allah ya ce to ai warin muke so ka ƙara kwana goma da su zama arba'in dama arba'in ne aka ce shi ke ya ƙara kwana goma to ya tafi zai je karɓo littafi kenan ya tafi ya bar jagorancin a hannun annabi haruna yake ka kula da bani isra'ila ka kula da su sosai bari zan je wajen Allah tabaraka ta'ala to ya je shi to ya jima a can to nan dai yanzu za mu ji yadda abubuwan suka faru shine Allah yake cewa wa idh wa'adna Musa 40 layla wato mun yi alƙawari da annabi Musa wato na tsawon kwana 40 za mu bashi idan wannan kwana 40 suka ƙare za mu bashi wato at-taura summa tahassumul ijla sannan sai kuka riki al'ijil wato ɗan maraƙi wanda samiri wato ya ƙera shi wato to nan shi ijil ɗin kansa wato ɗan maraƙi shi samiri wato shi Allah Allah ne Allah Allah ne annabi Musa kaga fir'auna ne ya rene shi amma yanzu gashi ne ya zama mursali ulul azmi to Musa Samiri shi kuma wato mahaifiyar shi ta haife shi kuma ta hanya mara kyau shi kenan ta je ta jefar da shi a jeji Allah kuma da ke Allah ne sai ce Jibril je ka a kula da shi a dinga bashi nono haye aka zo a yatsun Jibril yake shan nono haka har ya girma shi yake bashi kula ya yi girma ya je kuma cikin bani Isra'ila To, amma ya kiyaye sa'ad da duk Jibril ya zo shi, ya ba shi abin da zai ba shi, ya tafi, to sai ya ga duk inda kofatan dokin Jibril ya taka, to sai ya ga wajen ya yi damshi haka kuma ciyawa ta tsaro a take. Sai bayanci wato akwai rayuwa a wannan wajen, to ya ɗabi daga cikin wannan ƙasa sai aji. Dan yanzu an hauro daga ruwa an tsira daga fir'auna. to akwai wasu kayayyakin ado wanda ya yi aronsu kawai bayan annabi Musa ya tafi sai ya zo wannan kayayyakin sai ya nannar kasu sai ya kera wani abu kamar ɗan mariki sai ya kera shi sai ya ɗauko wannan ƙasa sai ya jefa a bakin wannan ɗan marikin sai ya dinga horo yana ƙara kamar bijimi sai suka zo suka kewaye suka ce wannan kuma me wannan me ya ce haza ilahu kuma ilahu musa fa ce wannan fa shine allah naku shine allah annabi musa ma ya wanda ya tafi ko ya je wajen allah to ga allah suka ce in allah wannan shine allah sai bauta ai dama ake bauta allah da ba a gani ma balanta na allah da gashi nan ana kallon sa ko shi kenan suka koma mutum kuma dan bayani Annabi Musa da je shi wajen Allah tabaraka ta'ala da karɓo wato an ce wajen Allah shi da ke Allah Allah ne wato akwai inda aka ajiye yake ganawa da Allah ne saboda sai ya je wajen yake ko ina wajen Allah ne dama an gane to ya je wajen wajen Allah yake cewa yaya annabi Musa ya ce ina mutanen ka yace wallahi mutanen suna can suna can baya yace to ga aka bashi alluna wanda tauren yake ciki ya karɓo ya dawo ya dawo sai ya samu gaba ɗaya mutanensa kusan mutum dubu goma sha biyu duk an koma hoton ɗan mare hankalin sai ya tashi ya zo ya samu annabi haruna ya kama gemunsa yana jansa yana ce masa yanzu haka za ka mini mutanen da na ce maka ka kula da su ka kula da su ka zo ka bar suna bautan ɗan maraƙi ya ce wallahi ba yadda ban hana su ba ce la ta akun bili ya ce wala bi ra'asi in ni ka shito an ta kula farraka bai da bai isra'ila wala da kuka wuri yake cewa a ba yadda ban yi da su ba na yi iya kokari a kansu bi kansu wannan ba abin nan ba Allah bane amma abun ya ba yadda na iya to shikenan saboda kar ka bari makiya su min dariya to nan dai shikenan sai ya sake dan uwan nasa yace to Allah gafarta mana Allah ka gari abin da ya faru to shine sun matakhasun ilayhim badi to shi kuma Musa Samiri bayan ya kira wannan abun Annabi Musa ya same shi ce kai kun me yasa ga yaka yace wallahi kawai raina ne ya kawata min ne hakan nan shikenan sai ce to shikenan Zan- zan maka mummunan addu'a shikenan kuma haka yi masa addu'a wato addu'a da ya masa sai ya zama shi Musa Samiri in ka ka kai kai da ya taba ka to zaka yi zazzabi da kayan da ya taba ka ko ya zo kusa da kai to zaka yi zazzabi saboda sai sai ya zamto mutane suna gudun sa kuma shi din ma in ya zo ya taba ka shi ma zai zazzabi Eh, an taɓa da layin sas kenan sai zamto kawai shi ba baya yadda ya taɓa mutum baya yadda ya taɓa shi sai ya dinga gudun mutane har ya halaka ya ɗauki wannan ɗan baraki ɗin kuma ya ƙona shi. To haka ne, to shi ne Allah ya cewa sun mata hasumar ijila a wanda Allah zai saga wa samiri ilahan min ba'dihi wato bayan an tafiya annabi Musa kenan. Wa antum zalimun Allah ya cewa kuna masu zaluntan kayukan ku. saboda kun sanya ibada ba inda take ba. Na musamman a kona an ku.
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون
Allah yake cewa sun ma'afona an kun min ba da zalika la'allakum tashkurun sun ma'afona an kun sannan muka yi muku afuwa eh muka muku afuwa muka shafe zunubanku min ba da zalika bayan botan dan maraki la'allakum tashkurun ko kwa gode mana bai a cikin amsar kitaba
وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون
wa iz atayna musa alkitaba wal furqana la'allakum tahtadun Allah ya ce wa iz atayna musa alkitaba yace hakika wato mun bawa annabi Musa wato littafi wal furqan wato shi je littafin wato wanda yake rarrabe tsakanin ah, gaskiya da ƙarya ya rarrabe tsakanin halal da haram Allah yake cewa la'allakum tahtadun ko kwa shiriya eh, ku bi Allah tabaraka ta'ala ku bar bautan dan maraki ku bar rike wanda ba Allah ba na wa iskala Musa likomi
وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم
insha Allah za mu tashi a wannan aya In Allah ya kai mu gobe da ke tana tana da bayanai masu yawa Allah ya mana jagoranci Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ya kara mana son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam son bayan Allah salihai Allah kuma ba mu albarkacin Qur'ani ko tambaya na da minti uku Allah sa na sani na'am